العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna talata goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara biyar mun sake haduwa wannan masallaci domin ci gaba da karatu o sha takwas ne goma sha takwas ga wata goma sha takwas ga watan ramadan ba goma sha bakwai kamar yadda aka na faɗa da farko ba an ce goma sha takwas a goma sha takwas ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da biyar insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul an'am kafin ci gaba da karatun kuma ga tambayoyi yace yana neman bayan yayi sallama yana neman a yi masa bayani mai wannan tambayar kenan akan lokacin da mai shiga itikafi ya kamata ya shiga wani lokaci ya kamata ya shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga masallaci gari ya waye masa a can wato ya yi sallan alfijir ya shigo masallaci kenan sannan in an ce an ga wata kuma yake fita wato idan rana ta faɗi na ranar ƙarshen azumi aka ce an ga wata to shi kenan an riga an shiga shawwal kenan saboda ya tsaya itikafi an gama shi sai mutum ya fita a ya abuna ya gama itikafi kenan sannan in mutum ya gama kuma zai iya itikafi na wasu kwanaki ba sai ya yi goma gaba ɗaya ba ina wasu kwanaki ne da ini abu kamar misali a mazhabar malikiya da abin da kuma da yawa suka ce hakan shine mafi karancin itikafi shine ini da dare wata mutum zai in ya shiga wayan gari ya yi sallan asuba alfijir fito masa a masallaci to in yayi wannan inin sannan ya ya kwana bayan wannan inin da ya kwana alfijir ta shi ke shi kenan ya abuna in kuma kafin alfijir ya shiga misali bina eh bayan magariba ko kuma kafin magariba ya shiga rana ta fadi a masallaci yana masallaci to in ya je asuba to ya kashe daren wato shine wannan dare ɗaya kenan in ya wayi gari in ya ini zuwa wata magariba kafin rana ta fadi zai iya fita in mutum yana nufin zai yi mafi karancin itikafi kenan abu bisa mazhabar malikiya da kuma mafi yawan malamai shine ini da kwana duk da cewa a sashin malaman sun tafi akan ƙasa da haka ma yana iya zama itikafi so mutum zai shiga a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai za a yi goma ana shiga alfijir ya fito ya yi sallan asuba a masallaci daga nan ya shiga itikafi sai ran da aka ce an ga wata yake fita daga masallaci wallahu ta'ala ala wannan kuma yana tambaya menene hukuncin liman din da yake rike mamu a wajen sallah sannan shi kuma idan damuwarsa ta taso sai ya sallan gajeruwa kawai sai ya in shi ne ke da matsala zai je wani wuri sai a yi sallah gajera a ranar duran da aka yi kila kila in an gani sallah gajera an san yana da uzuri ke amma in ba shi da uzuri sai ya rike mutane su ta sallah ko kuma a yi ta karatu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuhumi sahabbai abuna akan haka wato sahabin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minkum munafirin cikin ku akwai masu kore mutane bai kamata mutum ya kore mutane ba ana so mutum ya zama to wasaban in zai yi nafilfili shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani cewa in za ku yi sallah in mutum zai yi sallah shi kadai ya yi sallansa yadda yake so iya tsayin da yake so idan zai yi nafilfili da daddare in ma muraja'an tilawa ne sai ya tayi da daddare amma idan zai yi sallah tare da mutane to sai ya daidai gwargwado domin akwai mara lafiya a cikin jama'a akwai kuma mai uzuri a cikin jama'a wanda shi yana so ne ya yi sallah ya tafi gurin uzurin to in aka takura shi wannan uzurin kila zai iya kubucewa don haka zai zama baya tunanin sallah din ma wancan abu yake tunawa sannan ko wanda shi kuma shekarunsa sun yawa ba ya saba da ba zai iya tsayuwa sosai ba ba sun yi suna matasa to yanzu duk ka zama limamin da da mai uzuri da marar lafiya da mai shekaru suka yi suka yi sallah daidai da yadda kowa zai zamanto ba a shiga haƙƙinsa ba amma in ka koma kai ɗaya gida sai ka ta zararawa yadda kake so saboda haka rashin fiƙihu ne in ji malamai mutum ya riƙe mutane sosai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gaya masa ya yi tsawa sosai ga sahabin da yake yin haka wallahu ta'ala ala saboda haka bai kamata mutum ya rinka kullum yana yawaita abun nan ba sai dai kamar sallar asuba wani sa'i akan dan tsawaita karatu ko akan tsawaita karatu dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yakan tsawaita don wani sa'i yakan yi aya 100 a sallar asuba ko aya 60 wannan za a iya raya wannan sunna din ko da ba kullum bane ya kamata a raya wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam mai tambaya na bayan wannan kuma yace yana neman a bashi shawari yace ya kasance ɗalibi ne sai kuma ya buƙaci aure kuma shi zai wa kansa auren ba wani ne zai masa ba in yace zai karatu ba mai masa aure in kuma yace zai yi auren karatun nasa zai tsaya a halin da ake ciki a yanzu yace a halin da ake ciki a yanzu dai a yanzu ma karatun ya fara gurguncewa ko ya zauna baya ganewa ko ya zauna baya ganewa shi yasa yake neman shawara shawaran ba yanzu na neman shawarin ya yi aure ko kada ya aure ne ko kuma ai ya riga ya bayyana abin da ba kafin ma a bada shawara din ya bayyana matakin da ya dauka ko kuma matakin da ya riga ya samu kansa a ciki sai dai kawai dan kara karfafa shi in har mutum gaskiya yana cikin bukatuwa zuwa ga aure ta yadda in fa ba ya yi auren ba akwai iya fadawa cikin hatsari ko wani abu wannan gaskiya wajibinsa a daidai wannan lokacin shine yin aure balle ma yana da hali shi zai wa kansa aure ya zama wajibi ya yi aure a wannan lokaci saboda zai iya fadawa cikin hatsari Allah ba zai tambaye shi in kowane irin karatu yake yi akwai wanda sun iya dauke wannan karatu din sun dauke nauyinsa ko ba za a tambaye shi bai yi karatu ba ya zo duniya ya gama bai yi karatu ba in abin da ya shafi addini ne in dai ya san abin da ya zuwa jaba a kansa yana zuwa gurin malamai yana tambaya ko bai karanta aka fassara ba kawai ya zo ya zauna ga malami ya ce yaya kaza menene hukuncin kaza ko ya mun kaza yaya alwala yaya sallah da sauransu wanda ya isa masa bangaren addini duk wani abu kuma wanda ba wannan ba ma bai zama wajibi a kansa ba wannan ko shine ya zama wajibi in abu nan sauran karance karance ne na addini wasu sun dauke masa saboda haka amma karatun da zai san hukunce hukuncen ayyuka na wajibi wannan wajibi ne fardu ain ya san su don haka abin da yake wajibi a kansa gaskiya shine yayi aure domin zai taba wa Allah in bai yi auren ba ta to ba a biye sabon Allah ta ko ta ina yake ana so ne a bi Allah subhanahu wataala don haka sai ya aure sannan wannan kuma yana tambaya ne wallahu ta'ala alam wa faɗuwa wannan kuma yayi tambaya cewa kafin yayi tambaya ta inni uhibbuka fillah أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في الجنة في الجنة النعيم يتمتن ينا هدر القرآن ينا هدر القرآن من جرما سيكما دا رمضان يزو تدا حلت يسلر تحجد أجدا دنيا جارا كراتنسا كوزوا مسلاتي شيئتي كوزوا مسلاتي شيئتي فللا to idan dai sallan tarawihi ne yin sallah a masallaci shi yafi falala sallan tarawih amma sallan tahajjud ko da a cikin ramadan ne idan ya ga cewa zai tahajjud tahajjud shine mutum ya kwanta bacci can kuma ya farka a cikin dare ya je yayi alwala ya yanke baccin yayi alwala ya zo ya kama sallah shine tahajjud kenan wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak to idan wannan tahajjud ne to ya samu yayi a gida amma idan har za a sa shi ya yi limanci yana muraja'an tilawansa wani alkhairi bisa alkhairi zai iya fita ya je ya ja al'umma sallar tahajjud din ga ladan falalan ya taimaki al'umma ya ja su sallah sannan ya yi muraja'an alkurani sannan kuma ya yi sallah a cikin jama'a kuma sallar tahajjud din ya yi ta kuma a cikin wata ramadan haka wannan ya fi falala insha Allah ta'ala inda akwai halin yin haka wallahu ta'ala ala akwai sauran lokaci wannan mai tambayar ya sake cewa yana tambaya akan yace malam Allah ya kara okay yayi addu'a ne Allah ya kara kaifin basira sannan sai ya tambaya yace malam ka ansa tambaya akan sauki alqur'ani to malam koda mutum izu 30 ya karanta zuwa nas an yi magana kan sauki alqur'ani aka ce me bai faɗa ba ina ya faɗi abun da aka faɗa akan sauki alqur'ani ne to in nassosi abin da suka nuna shine sai an sauke alkur'ani wannan abin yake tabbata to hakan ne har yanzu ma haka ne amma in kuma ya tambaya da a ce da ya ce kayi magana akan sauke alkur'ani cewa in an sauken ake samun kaza to sai ya tambaya to me irin talatin fa to in mun san duk bayanai sun tsaya ne akan wanda ya cike ya sauke alkur'ani to dole kawai a iya nan haka ake wanda ya izu talatin shi kuma ya yi izu talatin wanda ya sauke alkur'ani sunansa ya sauke alkur'ani kaga akwai bambanci haka in akwai wasu falaloli da Allah ya keɓe wanda suka sauke alkur'ani to ba za a haɗa su da wanda iya izu talatin suka tsaya ba rabi da wanda ya rabi da wanda ya cika suna da bambanci haka bai bayyana sosai ba amma lallai in dai duk abin da ya zo na falala ya ƙayyade shi ga cewa wanda suka sauke alkur'ani za a ba wannan falalan to ba za ba buƙatar ma kai tambaya ka ce to wanda ya izu talatin ba a'a ai wannan tambayar za a yi ta ne wa wanda ya ce wanda suka sauke an musu falala kaza to shine za a yi wa wannan tambayi shi ko baya nan yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan duk wani wanda za ka yi tambaya ba zai iya ce maka to wanda suka yi talatin ma sun shiga ba sai dai in wasu hukunce hukunce ne na furu' wanda babu nassi zahiri akan su ana iya ilhakin su da hukunce hukuncen da suke nan suke abuna doron abuna suke gaban jama'a amma in ba haka ba sauran wani abu in Allah ya kaddare ya kayyade ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade abu da cewa adadi to ba za ka ce kuma to wanda ya adadi kaza fa ya rage wannan ka rage daga ƙasa da wannan adadin da aka faɗa wannan bai kamata ka kai abu nan ba sai in annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bude ko misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bi yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari a ini to babu wanda yake da lada irin nasa sai wanda ya aiki irin nasa ko wanda ya fita da dukiyarsa da rayinsa da duk abin da ya mallaka ya je tun da ya tsirge su gaba ɗaya aiki yake fi sabilillah bai dawo da komai daga cikin su ba dukiyar bata dawo ba ransa ma bai dawo ba duk gaba ɗaya an kai su wajen ɗaukar kalmar Allah sai wannan ne hatta wannan ma wanda ya la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari ya fi shi in ji Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da wani tsaro daga Allah na daga sharri shaitan in yi wannan sau ɗari sai ce sai wanda ya fi shi ya faɗi sama da ɗari ɗin to kaga anan ya bude goba kenan to nan wanda ya faɗi sama da ɗari yana da falla sama da wancan amma inda duk bai bude goba ba ya tsaya a iya da a ce ya ce ɗari kaɗai ya tsaya a nan to dole iya ɗari ne in ka ce casa'in ba wanda zaka tambaya wannan tambayar ya baka bayani dalla dalla ya ce mai casa'in kuma falalan ka tara baya haka wannan in dai ƙayyadewa aka da wani nan ba to iya nan kawai ake haƙura wallahu ta'ala ala wannan mai tambaya na kusa da karshe shi kuma yace tambayar sa ita ce in an ce mutum ma'asumi ne to wanda ne ne ma'anan ma'asumi din kuma suwaye ma'asumai din in an ce mutum ma'asumi shine wanda Allah ya kame shi daga saba masa ya kuma yafe masa zunubansa wannan sune a wannan al'ummar masumi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya saba wa Allah kuma abin da ya yi na sabo an yafe masa amma duk sauran kowa tun daga kan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala daga cikin sahabbai afdalul a umma kenan ba da nabiha shine abubakar siddiq kuma umar kuma usman kuma ali ila duk sauran sahabbai kowa ba masumi bane dukansu suna iya yin daidai suna iya kaucewa zaka za a iya ganin sun yi kuskure amma in ka kwatanta kuskuren su da ayyukansu na alkhairi za ka samu ayyukan alkhairin a yadda kowa ya san su ayyukan alkhairin su ya rinjaye ayyukan kuskuren su to in za ka yi adalci wanda yake da ayyukan alkhairi mai yawa ya kuma samu kuskure a rayuwarsa da ba sai kai ta ambaton kuskuren ba in kai mutumin kirki ne sai kai ta ambaton alkhairi kana roƙa masa Allah ya yafe masa kuskuren domin dama shi ba masumi bane to annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai masumi wallahu ta'ala alam annabawan Allah masumai ne Allah subhanahu wataala ya kare su daga sabo ba sa tafiya gadan gadan kawai sun kare sabo da ganganci duk annabawan Allah wannan ba su da wannan ba sa yin haka amma duk sauran mutane suna iya yin kuskure suna iya yin laifi suna kuma iya yin daidai wallahu ta'ala alam wannan kuma yace tambayar ta ita ce yace shawari yake bukata shi ma yake wai matukar bukata ma yace yace yana aikata wani laifi ne sai kuma yace ya tuba ya bar wannan laifin bayan ya bari bayan wasu lokaci can kuma sai ya sake fadawa cikin wannan laifin ba tare da ya ankara ba to ai yawanci duk abin da mutum yake na na laifi da gangan yana yin wannan laifin to in ya tuba duk abin da yake kai shi zuwa ga wannan laifin ya kamata ya kauce masa in aboki yake da shi wanda yake jansa zuwa ga wannan miyagun aiki dole ya raba gari da wannan abokin in kuɗi ne in ya samu yake abu nan to sai san yadda zai da kuɗi in sun zo masa in dama yake da ita in ko menene in wata mace sai yake da alaka da ita ya sanya in dai itan nan suka yi magana to yakan shiga cikin wani irin halin da sai ya je yayi wani laifi to dole kaure cewa wannan matar da abokai da mai da waye da sauransu in wani abu yake wanda abokin sai kai shi to sai ya kaure cewa wannan aboki duk abin da ya san cewa shi ne ke bashi dalilin zuwa wannan gurin da na sabon ko kuma aikata wannan sabon to ya kaulace masa yankewa da irin wa'annan abubuwa sukan sa ya samu damar bautar Allah da kuma tuba mai dorewa muna fatan Allah ya tabbatar da mu a bisa tuba mai dorewa wallahu ta'ala alam a wannan sune tambayoyi insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muna karatu a cikin suratul an'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
الله سبحانه وتعالى يتي وما من دابة في الأرض باب وتدبى da take tafiya a doron ƙasa wala ƙwa'irin ya tsiru bi haihi babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa guda biyu illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne kamar yadda kuke mutane suna iya magana da juna ba za ku gane ba suna iya sadarwa da juna ba tare da kun gane ba suna iya zaluntar juna ba tare da kun ankara ba suna iya yin wani abu da zai amfane su ku ba ku sani ba amma duk sai kaga sun yi wannan abu kuma sannan sun bi suna iya bin umarnin shugabanninsu ko iyayensu wanda suka haife su masu shekaru duk wannan ba tare da kowa ya ankara ba su suke abun nan kwanan nan da muka je abunan zuɗin da yake cikin wannan jami'ar mala abu gani yake mana bayani ya ce wayannan dabbobi kamar zebra ɗin nan jakin jeji yake ce musu kome masu zane-zane a jikinsu yace idan wani sa'i sukan iya taruwa a guri guda duk wannan kaloli na sai hana bawa wanda yake son ya farauce su samun dama kamar irin zaki yace amma duk da wani sa'i kuma idan zaki ya hango dabbobin da zai farauta in ba ranar farauta in ba lokacin farauta bane idan suka fito wayannan dabbobin in sun gansu sai su daga bindin su su zakunan in su wayannan dabbobi suka ga bindin a sama to sun san cewa kuna cikin aminci wai ba farauta muka fito yi ba yace ba za ka ga wayannan dabbobin suna guduwa ba sai su shigo tsakanin zakanya zakanyan kuma suna shiga tsakanin su kuma gashi nan suna ganin amma ba su kama ko ɗaya ba suna ta mu'amala suna ta yawo saboda sun nuna musu alamar cewa ba farauta za su yi ba yanzu ka kai mutum in kaga zaki ya daga bindin sa ko ya sauke bindin sa ai ai duk ɗaya ne kawai inda sunan sa zaki saboda haka inda sunan sa zaki ba ba maganar tsayawa yana kewaye ma a keji ana tsoron kusa da shi malam gani ya ce wai wayannan zakunan da suka rena a nan ba za su hau sama ba amma ni har yanzu sai ina ji a rena yanzu in suka hau sama ya za a yaka musu kaga wannan wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalu zaka ga tsuntsu ya aifi yaya yana tausayin su idan lokacin da ya kamata ya rufe su ne da fuka-fukansa sai ya rufe su ka duba kaji sai su rufe 'ya'yan gaba ɗaya sai su kwanta a kansu saboda wani fa'ida da 'ya'yan suke samu cikin wannan kwanciya da suka yi a kansu sannan su je su nemo abinci sai ga tsuntsu ya zo yana ciyar da ɗan ɗan yana buɗe baki yana sa masa ku duba karnuka ko kuma kuliyoyi idan suka aihu yan jira jira yadda za ka ji tsoron ganin su saboda kyama amma yanzu rinka ɗauko su da bakin musu ya ɗauko su kai su wani guri don su tsere da su su canja musu wani guri su kai su wani guri su tara su suna ba su nono ɗaya bayan ɗaya har su girma su kai lokacin da za su iya yaye su a cikin dabbobin aya har yace mana akwai wani da su ana iya yaye su wannan bayanin zaki ne ashe da nagari suna iya yaye saboda haka duk irin wa'annan abubuwa illa umumul amsalukum ya ake su san cewa wannan shekarun ya kai a yaye shi zai kama gabansa shi ma ya ciyar da iyalansa ya zama mai gina da sauransu dabbobi suna yin wannan in ba Allah ya musu fitira irin wannan ba wa ita ce haka Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardh babu wata dabba da kuke gani a bayan ƙasa wala ta'irin ya tsiru bi janahihi ko kuma wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa ga jimina ya mana bayani akan jimina yace za ta dau karfe rodi ta ci yace amma hanjin da wannan karfen zai je daban da hanjin da kuma in abinci ne zai je daban in an zo cinta abuna aka yanka aka ego kayan ciki hausawa suna cewa kayan kayan abuna hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa shine mana bayanin cewa ai wannan na zubarwan shine wanda ta tara wannan karafan ko dabba ce ta ci mutuwa take yi balle mutum ya ci to mu na cin ma ba za mu ci ba insha Allah ba sai ci doron namun ba kai a huta wannan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu su yi koyi su kwanta akan koyin sun san iya adadin kwanakin da za su yi koyin ya kamata a fafe shi sannan su fafe jirajirai su taso ai wani abun ma da suke yi sai ga kamar sun fi dan adam tunani mala abu gani yace zaki idan ya farauci iya abin da zai ce ya koshi in da ya ce koshi to ba zai sake farautan wani ya aje ba mu yanzu ka farauto buhun shinkafa haka aje a gidanka in ka sake ganin wani buhun shinkafa kakan bari sai ka sake daukowa sannan in za a daba aka daba mutum sai ka ga su uku ne amma aka ciro tire an ci ko tire an zo an aje a gaban su can an an yi hango wata langama sai da ya ɗauka ya sake matso da ita kusa da shi balle wanda ya ini da azumi ne sai sake matso da wannan ma wani idan ka je ka kalle shi wallahi da akwai bukatar ma irin daukan hoton masu hansa din da suke daukan mutum mai tafsiri ai wancan ya kamata a dauko a nuna masa wata nan ya je kosai a nan dan wake a can kai wani abun ma da an sa su a ciki tare karo su yi amma bai sani ba sai tara su kawai kuma idan ya gama ci sai ka ce to wannan kuma a je a yi dumame da shi har yanzu dai ba a gama amfani da yadda amma yace amma idan zaki ne in ya riga ya koshi to ga dabba yana ganin ta ba zai sake farautowa a bata ba ba sa ba sa ba sa hadama amma mu hadamin kudi ya je mutum ya ɗebi kuɗi a sake zama a ce a ware musu allowance na kaza kullun rana naira dubu kaza ko miliyan kaza sannan gobe ma haka jibi ma haka an tara an tara har ana sai to dabbobi anan sun kusa su fi mu nazari sun kuma su mu tunani tunda su ba sa yin abin da yake almabazzaranci mu ko muna yin almabazzaranci ta ko ta wani bangare a cikin rayuwar mu aka Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'iri yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa guda biyu illa umamun amsalukum face al'umomi ne kaman ku a cikin wani littafi da Dr. Zakir Naik ya rubuta maganar tururuwa yace tururuwa idan ruwa ya shigo ya mata ta'adi a gidanta wato in ruwa aka samu rashin dace sai ruwa ya shiga ƙarƙashin inda ta aje tsaba domin sukan tara tsaba na abun da za su ci na tsawon shekara guda saboda ba san yadda shekarar za ta kasance ba kuma ba san shekarar gaba ya za a yi ba to idan suka aje tsaba in ruwa ya shigo rami yace yanzu nan shugaban su zai umarce su cewa maza maza a zo a fito da tsaba yace sai ka gansu sun yi layi kowa yana daukowa yana zuwa ya aje ya koma ya dauko wancan ma yana daga wannan mai dawowa wannan mai kaiwa wannan mai dawowa haka za su su tara tsaba har rana ya zo ya buje ta idan rana ya buje ta ta bushe ta yadda in an sa ta ba za ta yi tsiro ba sai su sake mayar sai ta dauka a mayar yace kuma kullum wata hudu tururuwa sai sun yi mitin a cikin ramin su shugaban sai kan gayyace su a taro a yi mitin a san wani matsala ake ciki sannan wa yake cikin bala'i sannan wa yake cikin abun nan duk wannan turuwa ce cikin wannan abubuwa ما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم gara ba a taba samun shugaban kasan da yake da tsaro da kula sojojin su ke kula da shi a ba shi cikakken tsaro security irin yadda gara take ba mutum yanzu ya gwada ya ce zai je ya samu sarkin gara wanda yake can fari can kasa ne ya ga irin wahalan da zai shi ba karamin cizo zai sha ba kafin ya isa wancan guri ko ba zai san wanda lokacin da suke shiga su teje shi ba wanda za su shiga su cije shi don su kore shi a gurin suna nan sai dai ya fi karfin su kuma tonon da zai yayi tono yayi tono kuma zai rinka ganin nau'o'i na gara daban-daban daga wannan nau'in sai wannan nau'in sojoji kala-kala masu experience daban-daban da training daban-daban wanda aka yi musu dan gara tana wannan ayyukan mutum ya zo kawai sai ga da dan sanda da sojoji da wanda suke yawo civilian da sauransu da wanda suke sojojin ko dan sandan koyo yake cewa da na koyo da na bayyane duk gaba ɗaya suna nan amma sai ka ji an ce abu kaza ya faru su ma tausayin su kake ji to gara kuma ta tsaye da sojojinta wanda suka kamata a fara samu su ake samu na biye da su daban ne da wanda ake fara samu na biye da su a gindin asalin inda sarki yake shi ko za ka same shi da matarsa ne iya mulki kenan matarsa ba ta gaisawa da wani wani ko za ga ya cika mai mulki ne amma matarsa tana gaisawa da wani namiji akwai saura a cikin mulkin ba su cikakken security akwai saura amma gara shi da matarsa suna nan za ka gane mutum da siba kaza za ka gane namijin da siba kaza wannan duk malamai sun bayyana da masana ilimi haka wannan yake nuna mana wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu dabarar da kuke da shi kare kanku da kuke da shi da me maciji akwai wanda ya mana bayani yace maciji idan yana fama da ciwon ido yawanci shi matsalarsa ciwon ido to idan yana da fama da ciwon ido akwai wata ciyawa da take tsirowa a jeji idan yana wannan ciwon idon ita yake zuwa idan ya zo sai ya goga idonsa a jikin wannan ciyawar idan ya goga idonsa shikenan sai ya kwanta an jima kaɗan shi kenan idonsa ya warke kenan ya samu sauki wa ya sanar da shi zuwa ga wannan ya taɓa wannan ciyawa amma da basirarsa da fitirar da Allah ya yi masa Allah ya masa fitira a ciki cewa ya san wannan ita ce maganin kaga illa umamun amsalukum ke haka Allah subhanahu wataala ya halice su ya yi su suma bisa tsarin da muke kuma Allah zai taro mu gaba ɗaya ranar tashin alkiyama da mu da su gaba ɗaya haka illa umamun amsalukum kenan Allah ta ma farratana fil kitabi min shay' bai war komai a wajen littafi ba face mun yi bayani a kansa ma farratna fil kitabi min shay ko ba mun ce gona da iri wajen bayanin da muke yi ba akan duk abin da ya kamata mu yi bayani a kansa in ka ga ba ku gane ba to ba ku gane bane wataƙila akwai buƙatan sauran ilimi akwai buƙatan zuwa gurin malamai akwai buƙatan ƙara karatu akwai buƙatan ƙara nazari duk abin da ka ɗauka a cikin alƙur'ani kace za ka yi nazari a kansa za ka yi mamaki ka duba ƙudan zuma da Allah ya ambace ta a ce suratul nahl suratul nahli babu aya haka kawai za a ambace ta a cikin alkur'ani akwai aya suratul namli haka kawai haka kawai za a ambaci sauro a cikin alkur'ani akwai magana ko za a ambaci kuda haka kawai azubab duka wannan an ambace su ne don wasu abubuwa daban-daban kowane ɗaya daga cikin su darasi da zaka rinka gani yana da ban mamaki saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga Allah duk gaba ɗaya za a taro su su wa'annan dabbobi din da tsuntsayen su ma ranar tashi alƙiyama za a taro su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idhal wuhushu hushirat ka tuna ranar da za a taro dukkan kwari da manyan su da ƙananan su su ma za a taro su gaba ɗaya su dawo gaban Allah idan aka zo za a yi hisabi a tsakanin su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin ma'anan hadisinsa babu wata dabba wacce take da ƙaho wacce ta zalunci wata a duniya wacce wacce ba ta da ƙaho face Allah ya sanya wannan ƙaho ranar tashin alƙiyama ta rama abun da wacce ta yi mata lokacin da take da ƙaho a duniya ita kuma ba ta da ƙaho duk sai an yi wannan don a tabbatar da cewa Allah shine al'adil shi adali ne kuma mai hukunci ne yasa Allah ya ce wa kafa bina hasidi mu mun kai kulewa wajen yin hisabi tsuntsu da ya cuci tsuntsu ba da shi ranar tashin alƙiyama kwari wani da ya cuci wani za a zo da su ranar tashin alkiyama duk wannan cutar sai an rama sai sai kunu turaba ku kasance kasa shikenan su kam an gama da ba wuta ko aljanna za su je ba za su gama wannan sokakekeniyar da suka yi sai dai wacce za ta rama da su kan kaho a ranar tashin alkiyama ya ci zafi akan wadda ta yi wa wannan na duniya ne saboda ba ta yi zalunci a duniya sakamakon ta shine a yi mata hisabi a kuma rama a yi mata uquba shi yasa wannan sukan da za a yi mata magaban Allah ya fi wanda ta yi a duniya me yasa ta yi a duniya zalunci yasa ta yi to bari a kankare mata wannan zalunci shi ne an gama wannan hisabin gaba ɗayan su ya ce su koma ƙasa sai su zama ƙasa shi yasa kafiri zai ta kai shi ma da ya zama ƙasan ba sai ce ya laita ni kuntu turaba Allah ya kiyaye Allah summa ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijin su duk gaba ɗaya za a taro su in ƙwari ma za a taro su to ina ga mutane kuma wanda aka bamu alqur'ani aka sauko da alqur'ani don mu yi aiki da shi aka bamu abinci duk wayannan ƙwarin a ƙasan mu suke aka baka basira kai wani maganin ƙwari sunansa sunansa ma maganin ƙwari a rubuce ma a jikinsa maganin ƙwari insecticide sai ka zo da shi duk sai ka gama da wajen kwari nawa ka je ka kwanta don ka ji daɗin bacci to ranar tashin alkiyama za a zo da mu gaba ɗaya da mu da su yanzu a haɗa in aka ce ma za a tada kwari to ashe min babi aula kai a tada kai kai da kake magana da dan wanka filla filla aka yi titi ka shiga aka yi abuna fanka tana hura ka aka yi wutar lantarki yanzu kwari na zuwa su da wutar lantarki a cikin duhu suke rayuwa mu ba aka ware mana wuta su ba su da mota mu a cikin mota muke tafiya a cikin mashin muke tafiya a cikin keke muke tafiya amma su kuma da kafafuwansu kwari kullum da kafafuwansu sai fuka fukai kwari masu tashi tashin kawai suke yi amma ba su da wani abun hawa da suke shiga don ya rage musu tsawainiya mu kuma ga kafar da aka yi mana muna tafiya sai aka ce kai bari in sayi keke wani yace bari ya sayi mashin wani yace bari ya sayi mota to a ta da wa'incan ai da aka ce za a taso da wa'incan kai kawai daga jima sai ka ce kawai a ai min babi aula ni kam dama ni za a fara tayarwa wai in ta aka ce za a yi musu hisabi to kai kuma ba in ka auna sai ka ce a ai mai wanda ya dace a yi hisabi kai ne su can fa suka suka yi wataƙila ma wajen cin abinci ne wani ya dan tunkuri wani ko wani ya dan yi wasu abubuwa ko makamantan haka kai ko ba wajen cin abinci ba komai ba an waro kuɗi ne aka ce je ka gurin constituency ka yi mata aiki kaza wannan dubban kuɗaɗen kowane wata uku za a bawa ko akwai yan majalisu ko akwai masu kaza kaza su je su yi aiki wa jama'a su suka zaɓo su suka zo nan suke zama suna hutawa suna shawarwari wannan kuɗi in ya zo kawai sai ka mai da shi naka aka ce za a tada ƙwari za a tada dabbobi wacce ta ɗan karbi wata da ƙaho tarama kai kuma ka karbi kuɗin mutane ka ɗaya gaba ɗaya ya zama naka bayan fa an biya ka naka an biya ka allowances ɗinka wanda ma kowanne kai ne da kanka ka zauna da ƴan uwanka masu irin wannan mukamin kuka yanki allowance ɗin da ya kamata a baku kuka kuma rubuta kuka ce shugaban ƙasa ya sa hannu shi kuma ya sa hannu in bai sa hannu ba yana jin shakkan shi ma ran da ya turo nasa ba za ku sa hannu ba saboda ku kuka yanka abin da kuke so kuka bayar aka sa hannu aka tabbatar sannan bayan duk wannan sai aka ce to wannan kan dan wani abu ne a je ayo talakawa famfo ko a gyara musu rijiyoyi ko a dan gyara musu gadoji gada da za su tsallake da waken su a jeji maimakon in sun zo za ka samu wata akori kura masu zuwa ta yan ƙauyen can su suka sayi akori kuran idan suka zo iya bakin gaba to anan za su tsaya sai a samu wasu kuma aikin su shine jakon wannan buhunan su haye da shi kwari a biya su kuɗi su kuma wani a kori kulan su kuma na nan gaban ne sai su ɗauko sai su wuce to sai ka baka kuɗi a yi gada don wa'innan bayan Allah su samu sauƙi sai ka cinye shi gaba ɗaya da kai da iyalanka aka ce ma za a tada kwari za a tada dabbobi su yi a yi musu hisabi a gaban Allah kai yanzu da ka cinye wannan kai kuma me zaka ce ai kai da kanka zaka faɗa ko kai ba musulmi bane zaka ce kai ma za a tada kai za a tada kai kuma za a yi maka hisabi ka san ba naira ba dala a duniya a lahira naira da dala a duniya ne aka yi amfani da su saboda haka me za ka biya mutane da su wannan kuɗin da ka danne bayan an baka naka an biya ka haƙinka ɗan abin da za ka yi amfani da shi na wasu ɗan abubuwa shi kuma idan mutum ya danne me zai yi da shi me yake tsammani ranar tashin alkiyama ya zai cewa Allah ya zai cewa wannan talakawan ranar ko ba yafiya ba wanda zai yafi yawa ba mai yafi ko Allah ramma ba zai yafi nasa ba saboda ranar tashin alkiyama kowa ne ma yake lada ɗaya tak so yake karu da shi lada ɗaya tak ba zai yadda a baya wani ba ko mahaifiyarsa ce ba zai yadda a bata ba to da ranan rana ce wadda kowa jira yake komin kankanta lada kamkam yake da shi a yanzu misali ko a nan duniya aka ce to ana tsammanin wani kaza da zai faru ko misali a ce ko yunwa ko wani abu Allah ya kiyaye me mutum yake tsammani zai kam kam da abin da yake da shi na abinci saka baya wasa ba a ce ma yunwa za ta zo ba wani in ya rike abu baya wasa da shi balle in an ce to balle kuma ga wuta nan ga aljanna wutan fa tana ci ne balbal a gaban mutane ana gani su wa za su wuce su ne wanda suka zo da aikin lada kuma sai ka dau lada ɗaya ka ba wani ko kuma ya kace ga wani lada ɗaya nan zai go sai ka ce a ni ya ishe ni ba zai yiwu ba ba wanda ya ce lada ya ishe shi sai ya samu kansa a cikin aljanna to ba tafi aljannan ba ne aka zo za a yi hisabi yanzu mutum ya yadda zai ba da ladansa sakamakon kudaden da ya ci a duniya bayan an bashi nasa ya cinye na talakawa ya cinye na bayan Allah da yawa ba sa abin da ake ciki ba wani ciwo ya kashe shi sakamakon ka cinye haƙƙinsa da baka cinye ma da asibitoci suna cike da magunguna ga yajin aiki da ake da likitoci har yanzu na tsaman ba su koma ba duk ƙasan nan waya ce duk ƙasa ko sun koma sun koma daga yajin aiki ba su koma ba yanzu a ce likita yana da yajin aiki yanzu idan an ɗauko mutum daga ƙauye ko aka ɗauko mara lafiya aka kai shi asibiti yanzu shi kenan kawai a biya musu bukatu a a yi abin da ya kamata a a amma waɗansu mutane wani akan bukatarsa za ka ga yana buga tebur yana kai ana iya kokowa ma a majalisun najeriya akan bukatun su su kokowa akan ne ba akan talakawansa ba akan talakawan kake kokowa a akan me kawai alawan din ne da ya kamata ko kuma wai jirgin sama yake so a saya masa ko kuma gidansa ne ba ba shi kudin shekara na gyara gidan ba na sayan sabin kujeri ba amma ba akan talakawa da suke kwance ciwo yana cin su ba wani likita shine hawa na biyu a wani babban asibiti a Abuja yace wallahi sun zo wani dattijo ya kawo yaro dattijo ya kawo yaro da aka rubuta magani aka ce je su yana karban takardar yace nawa ne kudin nawa ne kudin magani na manta adadin kudin da likitan ya faɗa ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko kuma naira ɗari hudu ya ce wallahi da ya faɗi kudin sai mutumin ya faɗi ya ce wallahi kwalaf da ya a gabansu saboda kawai kudin da ya ji dama ana miƙo takardar sai ce nawa ne kudin sau da haka sai yi kwalaf akan wannan kudin yaron yana tana nema abu na nisa sau da haka su likitoci kawai suka je suka sai maganin aka zo aka ci gaba da wannan abu na ne treatment na shi yaron da kuma wanda ya kawo yaron so da kawai an razana shi da naira da tabbata wuce dubu da ɗari biyu ba wani yana can an ba shi kuɗin da za a zo aka ce a ɗan kai magunguna a asibiti ko a ɗan sayi littattafai a kai makaranta ina akwai da suke koyarwa a ɗaya daga cikin wasu firamare ina jin shekaru biyu da suka wuce suna magana kai kusan malamai uku ne suka ce dukansu naira goma ne ko ashirin wai za a sayi irin dan littafin rubutu din nan akan haka suka kori yara sun kai yara goma sha biyar yara goma sha biyar suka kora su gida su je su karɓo ko su taho da littafi ko su karɓo kuɗin su zo su saya akwai wadda uwarsa ta ta biyo shi ta ce wallahi ba su da kuɗin ko babansa baya biri ko ba su da kuɗin sayan littafi naira ashirin amma an ce an raba kuɗi mutane su je su ciyar wannan ba wai kuɗin su ba fa aka ce su ɗauka a wannan an ware shi aka ce duk bayan watanni kaza za a ware shi a je a ɗanyi wannan da a ce kowa zai zo yi wannan aikin da ɗan wa'innan kuɗin da ka gama maki amma ina duk aka bar mutane sai ga sauran kasashen duniya an yi wa mutum titi har kofar gidansa in ka ga ka taka ƙasa to sai dai in ka sauka a hanya daga kofar gida har ka je inda duk kake so ka je ba za ka taka kasa ba akwai hanyar tafiyar mutum a malaysia idan ka je akwai hanyar tafiyar mutum akwai hanyar tafiyar mashin akwai hanyar tafiyar mota akwai hanyar tafiyar jirgin kasa duka wanda akwai in ka fito daga kofar gida kana saukowa wallahi ba za ka sauka ka taka wani abu kasa ba har ka je inda za ka je mai tafiyar kama kenan haka ko mai mashin haka kuma an zo gurin fakin ga fakin din mai mashin shiraran gurare na masu mashin ne da ka gani kawai ka san mai mashin ne zai tsaya ga gurin masu mota ga inda mutum zai tsaya kowa an yi masa gurinsa wanda ba su kai mu kuɗi ba ba su kai mu tattalin arziki ba amma duk wannan ya riga ya zama abu nan to idan har dabbobi da tsuntsaye za a tada su don a yi hisabi ina ga mutane ya mutane za su mai da kansu su irin mutane suna ɗiban abubuwan da ya fi ƙarfi rayuwarsu ya fi ƙarfi rayuwar danginsu ya fi ƙarfi rayuwar iyalansu amma kuma duk suna jin cewa za su je gaban Allah da haka ya kamata a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a dawo da gaskiya a ji tsoron Allah a gyara aiki a ji tsoron Allah a daina danne dukiyar talakawa bisa ganganci wallahi rana za ta zo ran da mutum zai mamaki kai daga ran da aka zo ɗaukar ran mutum zai rasu cewa zai mamaki ran da mala'ika zo ɗaukar ran mutum za a ɗauran mutum ta inda baya tsammani don haka a ji tsoron Allah dabbobi da tsuntsaye ma Allah ta zai taro su kuma tsuntsun da ya saki dan uwansa bisa zalunci sai an yi masa sakayya balle mutum ya taɓa bayan Allah ya taɓa dukiyar bayan Allah hanyar da wani zai ji daɗi ko zai tsira daga cuta an ya sanya an ɗebe kuɗin wani ya je ya danne shi saboda haka ba a samu magani a asibiti ba an kawo mutum ba magani don haka ji tsoron Allah akan wannan al'amari Allah subhanahu wataala yace wallazina kazzabu bi ayatina na'am والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
Allah subhanahu wataala yace wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka yi ta ƙaryata ayoyinmu summun wa bukmun za su zamanto summun kurame wa bukmun bebaye ko kuma sun zamanto kurame game da ayoyinmu kai ka ce kurame ne su wa bukmun ba- wato ba ta jin gaskiya su ɗauke ta su yi aiki da ita wa bukmun sun zamanto bebaye bebaye a larabci in an ce bukun shine daidai wanda baya mayan iku baya iya furci yayi magana to wannan sun zamanto bebaye saboda ba sa magana da gaskiya maganganunsu daga yaudara ne da karerai da ha'inci da abun da ba gaskiya ba shi suke faɗa da haka bukun sun wayi gari ba sa magana da za ta zamanto amfani ga mutane balle ta zamanto shiriya ga mutane da haka ba su ji gaskiya suka yi aiki da ita ba ko ba su yi magana da gaskiya suka yi aiki da shi ba balle ma su shirye da wasu zuwa ga aikin alkhairi fi zulumat suna cikin dufai na kafirci dufai na sabon Allah duhu na rashin gaskiya duhu na cikin imuwa haka kullum za su zama Allah ta man yasha illahu yudlil man yasha illahu yudlil wanda Allah ya so yakan bar shi a bace wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya so kuma yakan dora shi a bisa tafarki madaidaici hanyar gaskiya in Allah ya so sai ya ajiye mutum akan hanyar gaskiya in Allah ya so sai ya bar shi a ɓace tun da ya zaɓi ɓata zaka bai dace mu zaɓi ɓata bisa ganganci bisa sauran mu bisa tunanin mu ya kamata mu rike gaskiya mu bi gaskiya mu bi abin da Allah ya ce a bi mu bar abin da Allah ya ce a bari wannan shine abin da ya dace a rayuwar kowane dan adam balle ma musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin duk abin da muke yi mu yi biyayya ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu bar duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake a bari wannan shine hanyar tsira a duniya ita ce hanyar tsira a lahira likitoci da suke yajin aiki muna fatan Allah ya sa a daidaita al'amari su dawo ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mafita a wannan al'amari muna addu'a da tawassuli da wa'annan ayoyi na suratul an'am da ake karantawa a yanzu ya Allah ka sanya wannan al'amari ya zamanto cikin sauki su dawo domin bayinka ya Allah suna nan cikin halin kakani kai marasa lafiya suna nan akwai wanda na sani daga ƙauye za su dawo suna da alƙawari tsakaninsu da likitocin da likitan da zai duba su amma an ce ana yajin aiki don haka ma ba dama su dawo don haka ciwo ya ci gaba ko ya shiga wani irin yanayi akwai wanda na sani daga ƙauye a ɗauko su a kawo su a shigo da su gari a shiga asibiti aka tafi ai ana yajin aiki don haka in sun zo ma kamar ba su zo bane haka Allah subhanahu wataala ya kawo su ta a wannan al'amari wanda duk suke da alhakin kula da wannan al'amari su kula da wannan al'amari Allah subhanahu wataala zai tambaye su su kula da wannan al'amari su yi abin da ya dace domin a dawo a cigaba da ayyukan da ya kamata in ba a yi ba Allah zai tambayi mutane wasu fa za su mutu sakamakon rashin lafiya ba magani asibiti ba likitoci idan mutum ya mutu fa ran dan adam ɗaya ya zaka da shi ranar tashin alkiyama balle aka ce sun kai biyu balle aka ce a ƙauye kaza akwai a ƙauye kaza akwai a gari kaza akwai a jiha kaza akwai a ji tsoron Allah a gyara wannan al'amari a dawo zuwa ga aiki tun kafin lokaci ya kure duk mai mulki zai sauka ko yana so ko baya so zai sauka domin wata rana zai zo ma baya duniya za ka ji tsoron Allah kan wannan al'amari Allah subhanahu wataala ya ce
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ara'aytakum ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kul ara'aytakum ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aytakum ko fa bani labari ba ku gani ba ku gani ba ku dubawa ku da kanku in atakum azabullah yaya za ku kasance in lokacin da azaban Allah ta zo muku ku bani labari mana da a ce azaban Allah za ta zo muku aw atatkum sa'atu baghta aw atatkum sa'a ko kuma tashin alkiyama ya zo muku a ghayra Allah tad'un in kuntum sadiqin yanzu wani Allah ko ma bayan Allah za ku rinka kira ya ba ku mafita ya ba ku tsira in kuntum sadiqina in kun kasance gaskiya kuke faɗa cewa ku kafirai ne kun zaɓi kafirci a madadin musulunci kun zaɓi barna a madadin gyara kun zaɓi danne haƙoƙin talakawa a madadin adalci da kyautata musu da yin amfani da dukiyoyinsu yanzu me za ku ce in azabar Allah ta zo muku ko ko me za ku ce in tashin alkiyama ya zo muku ba zato ba tsammani ba ku san lokacin ba ba ku san yaushe ne ba ba ku san yaushe zai faru ba me za ku ce yanzu wani Allah za ku kira kuma bayan Allah shi za ku kira kuke tsammani za ku samu kira gurinsa kwa kira wani Allah in dai da gaske kuke cikin gankaman da kuke yi da cikin sakon da kuke yi da cikin kafircewa da kuke yi da cikin bidiyo da dokokin Allah da kuke yi in dai gaskiya kuke yi me zai hada ku kira wani Allah amma ina bal Allah ya ina iyahu tad'un ga Allah Allah kadai za ku rinka kira yanzu abu yana faruwa zaka ji komai shaidan mutum yana ta wayyo Allah wayyo Allah ah mutum ya san da Allah ma ke saba masa ya san da Allah ke yin abun da Allah ya ce kar a yi ya san da Allah yake cin haramun da Allah ya ce kar a ci ya san da Allah yake karfa karfa ya danna dukiyar talakawansa dangin iyayensa yan garin su yan kauyen su yan kasar su yan jihar su ya danna dukiyar su ya ci mutuncin su don kawai ya samu matsayi don kawai ya taka wata kujera wadda Allah ya kai shi don jarrabawa da Allah ya ga dama da wani zai kai ba kai ba yanzu Allah subhanahu wata'ala shi ne za a yi wannan abubuwa na izgili da kaucewa hanya da kaucewa tsari bal iyahu tad'un gare shi kadai za ku koma kuna kira kowa idan abun ya rinta bai Allah yake komawa mutanen su yi barna su zo su yi musu addu'a su yi barna su yi musu addu'a su yi barna su sai ka umara kai mana addu'a a ina ne wannan ta ina addu'a za ta karɓo a lokacin da aka cika ciki da haramun wanda duk ya taimaki wani bisa ta'addanci wa addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk a ma'anar hadisin sa in ka duba imamun nasa'i ya rawaito hadisin rahimahullahu ta'ala wanda duk ya tsaya zai zalunci bayin Allah wani ya taimake shi akan wannan zaluncin dukan su wutan jahannama za su shiga wanda duk ya zalunci bayin Allah saboda dama da ya samu wani ya ce abin da ya yi ya yi daidai dukan su wutan jahannama za su shiga wanda duk ya zalunci bayan Allah saboda mukamin da ya samu wani ya gani ya ce bari in bashi kariya da kalmomi na duk wutar jahannama za su shiga inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ko a bayan idonsa ka tsuye ka je wani guri ka ce eh abin da yayi na zalunci nan yayi daidai to sai sun shiga wutar jahannama tare da wannan wanda ya ce yayi daidai balle wai a ce zo kai mana addu'a kai zalunci ka ce ai maka addu'a addu'an halakar da kai ko kuma addu'an shiryawa ba in mai shiryuwa ne Allah shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane ya Allah ima ka nisa sauke shi a kawo wani wanda zai adalci haka ya ku masu mulki da masu samun dama a ko ina da kowane mataki a ji tsoron Allah a gyara saboda haka Allah ce bal iyahu tad'un ga Allah kadai za ku rinka kira Allah kadai ake kira fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a ya yaye abin da kuke kiransa zuwa gare shi in sha'a in ya so in Allah ya so sai yayi duk lokacin da bala'i ya zo sai ka ji kowa yana cewa cewa yi addu'a malamai su yi addu'a a masallaci wa'inda ba ba musulmai ba ma su yi addu'a a coci coci wa abunan duk inda aka zauna a yi addu'a an kawo umarni a karanta alqur'ani a yi addu'a a'a ma yi roƙi Allah in muna cikin bala'i amma in muna cikin daɗi sannan mu manta da Allah ta'arraf ila Allah fi raka ya'rifuka fi shidda ka gangara ka san Allah lokacin da kake cikin jin daɗi ya'rifuka fi shidda in kana cikin matsala sai Allah ya san ka da ka da gano ka ce ya Allah muna cikin matsala fidda mu a cikin wannan matsala sai Allah ya ce a na fidda ku domin ku kuna tare da ni amma kawai sai an shiga matsala mutum ya zama ta'asancinsa ta'asancinsa ya zama ta'addancinsa ya zama duk abin da zai sannan zai ce wai Allah imana kaza a Allah subhanahu wataala dole jarraba mutane ya bar su cikin halin kakari kai saboda haka suka saya da kansu ba shi ne sa sa ciki ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma in an bi Allah Allah yayi alƙawarin kawo aminci ya yi alkawarin kawo kwanciyar hankali ya yi alkawarin kawo nutsuwa ya yi alkawarin tserar da mutane ya yi alkawarin tabbatar da haɓakan tattalin arziki ya yi alkawarin kawo ciniki a kasuwanci ya yi alkawarin shayar da ku ruwa mai albarka mai yawan zuwa ya yi alkawarin fito da tsirrai masu amfani wanda abinci kaɗan za ku ci ku ji kun koshi abinci ya mamaye ko ina ba mai yunwa ko ka ganshi bulbul sai sujjada sai ka ga baki a goshin sa yayin sujjada sai ka ga yana jin daɗi sai ka ga yana abubuwa amma idan aka zo aka ce a bari a yi ta'addanci bari a yi sabon Allah bari a manta da Allah to bai kamata a kira Allah ba kuma in an shiga cikin wani hali don haka Allah ce bal iyahu tad'una fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha ga Allah kada ku je komawa kuna kira sai yayi abin da yake so in yaga kun dame shi da addu'a tunda ana samun ɗaiɗaiku na kirki in taron mu gaba ɗaya muna sabo to za a samu ɗaiɗaiku wata kila a cikin mu na kirki to suna ta addu'a mu ma muna san farari su kuma wani kirki suna ta addu'a suna ta addu'a to sai Allah fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha sai yayi abin da kuke ta roƙo din insha a in yaso wa tansawna ma tushrikun ta ki sai ku manta da abin da kuke yi wa shirka din da kuke hada su da Allah wani abu kaza ya zaba wani ma nerar ita ce abin bautar sa kudin su ne abin bautar sa abin da yake yi wa kudin baya yi wa Allah za ka ya mai da kudin abin bautar sa Allah ya kiyaye mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu gyara ayyukan mu saƙonmu ya yi yawa zalunci ya yi yawa handama ta yi yawa Allah sa mu gyara Allah sa mu gane mu gyara wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya wallahu a'lam wanda ya kawo abubuwan da zai fesa a cikin masallaci masallaci ya yi kanshi a abunan muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa shi ma ya samu kanshi a gidan aljanna tare da mu da shi baki daya wanda duk ya haskaka masallaci ko ya gyara masallaci ko ya tsaftace masallaci insha Allah ta'ala yana da rabo mai girma Allah yakan gina masa gida aljanna saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wannan falala wannan bawan Allah Allah ya azurta shi da wannan falala ya kansa masa shi ma a cikin kabarinsa da kuma gidan aljanna da duniya ma a iyalansa da abuna duk abin da zai sa kullun gidan ya zama cikin kanshi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masa da gidajen mu baki daya da dukkan wanda suke kokarin hidima ta hanyar ibada da kuma kokarin gina masallatayya da ayyuka na gari a cikin masallatai din Allah ya taimake mu a wasu kuma suna kyakkyawan zato gare mu nasu Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'alna Allahumma ja'alni khairan mimma yabunnun واغفر لي عما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون dukkan sauran wanda suka turo da wanda suke ginin gida da wanda muna kuma fatan Allah ya albarka ga duk abin da wanda ya samu karuwa Allah ya albarka cikin aibuwarsa Allah subhanahu wata'ala ya sa makarancin alkur'ani ne mai tsoron Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zamanto ya gaji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wanda duk suka turo suke bukatan addu'o'i da wanda suka ce mahaifiyarsu ba lafiya da wanda ya ce mahaifinsa ba lafiya da duk kowa da kowa ya Allah muna tawassuli da sunayenka al-asma'ullahi husna da sunayenka da sifofinka ya Allah madaukaka matsarkaka ya Allah da ayoyin alkur'ani da muka karanta da kuma wanda ake karantawa da ma wanda wasu suka karanta don kai ya Allah muna tawassuli da wannan karatu na alkur'ani wanda aka yi a doron kasa a kowane bangare na doron kasa ya Allah wanda suka yi karatu domin ka ya Allah muna tawassuli da karatun su na alkur'ani domin ka yarda da alkur'ani ya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu kowa a cikin mu wanda yake cikin damuwa ya Allah da rahamarka da ni'imarka da karfinka da ikonka da hikimanka ya Allah fidda shi a cikin damuwa ya Allah ka fidda wanda duk yake cikin damuwa Allah ka fidda shi cikin damuwa wanda yake da bai da bashi ya Allah ka bashi ikon biya zuriyarmu da iyalanmu wanda suke cikin rashin lafiya ya Allah karka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba waɗanda suke cikin rashin lafiya zuriyarmu yan uwanmu danginmu ya Allah ka ba su lafiya in wani abu ne yake damun su ya Allah na matsala ya Allah kawar da wannan matsala daga gare su duk wanda yake da matsala ya Allah da mu baki daya Allah ka kawar da matsaloli daga rayuwarmu abin da yake alkhairi ya Allah kowa da akwai abin da yake so anan wani yana kokarin samun abun koyaushe a tunanin ya samu wannan abun yake ya Allah dukan mu kasan zukatanmu ka san kowa abin da ya sirrance a cikin sirrin ya Allah kowa abin da yake so Allah biya masa bukatun duk abin da yake na alkhairi ne ya Allah ka biya mana bukatun mu in ba alkhairi bane ka canja da mafi alkhairi ya Allah kai mai iko ne akan haka Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullihi ajilihi wa ajilihi ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا وأهلنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من جميع المنكرات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر أعدائنا واكفي ذرياتنا شر أعدائهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات وبالإجابة جدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الأصوات يا عليم الأسرار يا حي يا قيوم يا من لا يؤجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نسألك الخير كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم عاتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا وجداتنا وأجدادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واحفظنا وإياهم من جميع المنكرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما duk da suke shugabanci ya Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka sanya rahama a zukatansu game da talakawansu ya Allah karka jarrabe mu da shugabanninmu ya Allah karka sanya shugabanninmu su zamanto masu dagawa akan mu karka sanya su zamanto masu dagawa akan rayuwarmu ya Allah ka sanya shugabanni adilai akan mu ya Allah ya Allah ka sanya rahama a cikin zukatan shugabannin mu su ji tausayin talakawansu ya Allah duk wanda suke ciki a halin yajin aiki da ake yi a asibitoci ya Allah ka bada mafita su dawo ya aiki domin talakawa bayin ka ya Allah samu sauki a wannan rayuwa ta mu Allah ka sanya sauki a rayuwar talakawan mu ka sanya sauki a rayuwar mu gaba daya ka sanya sauki a rayuwar mu gaba daya ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك